العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا هدو قوة محرم هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايا تدري هدو دا أربعين دبيو وان دي دي دي دا ashirin da hudu ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan risala wadda take magana akan hasken takawa da kuma dufan sabo da kuma cutarwansu yau za mu tashi cikin al-matlabul khamis a qasamul ma'asi wato zunubai yanda suka kasu kashi-kashi الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام سوزنبي sun kasu kashi hudu sun tafi har zuwa kashi hudu kuma babu wanda ake so daga ciki illa iyaka dai kowane da kalan shi to kuma kala kalan nan nasu kowane mummuna ne ba a son aikata shi illa iyaka wani ya fi na wani wani ya fi wani muni amma dukkan su ba su da kyau saboda ita shari'a duk abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayi to shine alkhairi abinda yace kada ayi ko an gane ko ba gane ba sharri ne ash-shari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisa aw rajiha wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisa aw rajiha Allah tabaraka wa ta'ala mai bada dokoki baya umurni yace a aikata wani abu illa bima maslahatuhu khalisa aw rajiha sai abun da yake maslahan sa ne tsantsa maslaha ne abun nan alkhairi ne kenan amfani ne daraja ne kima ne samun zaman lafiya ne hutawa ne rabauta ne duniya da lahira in dai Allah ne yace ayi ko an gane ko ba gane ba wannan abun ya tattara waɗannan abubuwan za a samu alkhairi na duniya da na lahira za a kubuta daga damuwa ta duniya da ta lahira za a samu albarka waɗanda suka yi wannan umarnin sai da ya kai ga mutum in ya ɗebi ƙasa ma sai Allah ya sa mata albarka in yayi magana yayi rantsuwa sai Allah ya barantar da shi in ya ce wallahi Allah ba zai yi ba Allah ba zai yi ba da zai rantsuwa ya ce wallahi yau za a yi ruwa za a yi in ya ce wallahi ba za a yi ruwa ba za a yi ba ba wani abun da mutum zai ma Allah ya samu irin wannan matsayin sai biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko sannan kuma wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisa aw rajiha ba zai hana wani abu ya ce ayi ba sai abun da yake abun nan 100 bisa 100 banna ce masifa ne zai jawo mutum in wani abu ne mutum ya gani ya bashi sha'awa ya burge shi bayan shari'a ta hana sai ya taba abun sai ya jawo mai masifar da ko bajima ko ba dace sai yayi nadama saboda zai zo ya gano cewa duk wannan abin da ya taɓa nan bayan shari'a ta ce a taɓa komin daɗin shi to barinsa ya fi daɗi abin da aka ce ya barin wanda inda ya bari za a bashi to ya yi linkin balinkin wannan abin da ya samu da ya sama an gane ko idan ga wani abu a shari'a shari'a ta ce kada ka aikata kana ganin kamar ka rasa wani abu to wannan da aka ce kada aikatan nan duk abin da Allah ya hana bayan sa ya ce kada su yi to akwai makofinsa wanda in sun yi za su ji daɗi da aka tanadan masu ba a hanawa haka nan kawai ya zama hani babu makofi duk abin da aka hana aka ce kada ya amfani da shi to akwai wanda ya fi shi in ka bari za ka samu linkin ba linkin wanda da in ka aikata za ka samu ya fito ku duba ko da misalin giya ba ta kai ma in mutum ya sha ta nan ba zai sha ta can ba ta nan fa mutum ne zai sha ya bugu ya zagi wanda ya ga dama ya bi ta gaban surukin shi yana tangadi ya je cikin ɗakin matar shi in ma bata boye yara ba ya fitsari a gaban sa ya amai gaban sa ya damal da malaci bai sa abin da yake faɗi ba ya dauki abubuwa ya aikata wa shagari ya ce ba shi bane dan muka taɓa ba da labarin wata baiwa Allah da mijinta da ta roƙon Allah yana shan giya shi kuma gashi da matsayi gashi da mukami ƴan uwan shi ma ba su iya mai faɗa dan suna tunanin sun yi faɗa zai zai rike aljihu kuma ko yanzu ba haka ake baiwanci mutum za ga shi a cikin family yana zunubi yana babban na ma ba wanda zai yi mai magana saboda ana tunanin in an mai magana zai kushi abin da yake bada ya daina bada saboda haka komai ya sai a ce daidai ne ba iya mai faɗa ga yayyen shi ga iyayen shi har da baban shi amma har baban ma ya zama yanzu shine babba ka haifi ɗa wai saboda ya samu wani abin duniya ya koma yanzu shine babba a kanka kana tsoron kai masa magana zuwa yi magana kawai sai dai mutum ya ce to ai kun san da ya wanne yau ka haifi mutum ba ka haifi halinsa ba wanda ka haifa ba ka haifi halinsa ba saboda haka yana ba daidai ba ba ka iya hana shi saboda gudun kadarin shi ya bashi aka yi magana matan nan mijinta yana shan giya ta rasa yadda za ta yi da shi ɗan uwan shi duk sun rasa sun kasa mai magana kasu da yaya kasu kaza sai ta koma ta dukufa wurin Allah tabaraka wa ta'ala ta dinga roƙon Allah Allah ya bata mafita Allah ya bata mafita in ma mafita rabuwa da shi ne duk ita dai tana roƙon Allah ya bata mafita kawai Allah ya kama ta mafita kan wannan fasiki ran nan sai Allah ya bata tunani ta ce yau bari ta ɗau bidiyon shi sadda yake mayan nan da ya dawo daga tagal-tagal ɗin shi ya bugu ya zo ta sa kyamara sai ta ɗauka shi hoto yana da maldamal ya rawa a falo ya tashi ya fitsari ya amai ya duk da gwalgwalan da yake yi ta ɗaukai hoto ta ɗaukai ta aje da safe bayan ta sai zai tafi harkokin shi ta ce mashi yau idan ka tashi daga wurin aiki inda kake zuwan nan da Allah kada ka je ka fara biyowa ta gida ina son nuna ma wani bidiyo mai ban sha'awa yace a nuna man yanzu tace a kawai sai ka je ka dawo aiki ka zo ka ci abinci daga nan in ka gama kallon bidiyon ka ka tafi inda kake zuwa sai dai ba mu sai hana ka tace to ba ku yayi alƙawari da ya tashi daga inda yake zai zo gida ya zo gida ta ba shi abinci ya ci aka gama ya ce ina bidiyo ta ce tsaya sama ta ɗauko waya ta ta jona jikin ta samai ya fara ganin shi sadda ya shigo gida yana tambal tambal yana rawar shi yana shan giya yana fitsari yana kalbi duk abin da yake dai a takaice ya gani ya fashe da kuka yace yanzu haka yake yi tace ta yanzu wannan ni ne tace duba sosai kaga shi ne yace ina to ina yara yanzu duk wannan gaban yara nake yin abin nan tace a Allah ya ci a rufa ma wani mai laifi asiri idan naga ka kusa dawowa sai in tura yaran nan dakin kulle su ta baya yadda ba yadda za su yi masu fito ko sun ji hayaniyar ka ba za su iya fito ba za su fito in kulle su ta baya yace yanzu duk wannan abin ba su taba gani ba su ba su taba gani ba ya za in bari su gani an na san wulakanta ce gare mu gaba ɗaya suka ganka ba su taba gani na ba su taba gani ba yace wallahi daga yau na bari ba ni karawa kuma shi kenan dalilin shirya ta kenan saboda haka man kana lillahi kama yurid kana Allahu lahu kama yurid duk wani abu da mutum matsala ce ta dame shi kai kuka wurin Allah ya ba shi mafita ku gani gauga kawai muke ma Allah shine kawai babu wani abu da zai zo wanda ya gagare Allah tabaraka wataala ko da can ko yanzu ko nan gaba saboda haka mafita in mutum yana in dai alkhairi ne mutum yake ta dalilin yana so dalilinsa ya zama ya kafa wani abu na alkhairi Allah zai taimake shi da ikhlasin niyya yani wannan ikhlasi ne ba ta wannan sai tunani tunda dai tana ta roƙon Allah ya ba ta mafita Allah ya sa mata tunanin yanzu ga abin da za ta yi kuma da sai shine dalilin shiriyarsa kuma bai ƙara ba abadan Allah ya shirye shi saboda haka ma'asi kulluha mazmuma dukkan zunubi kowane abin zargi ne babu wani mai sauki a ciki kuma nan da nan muka karanta cewa babu wani la kabirata ma'al istighfari wa tauba tauba wal istighfar babu wani zunubi babba matuka akwai tuba akwai istighfari sannan kuma wala saghira ma'al israr babu karamin zunubi kuma in mutun yana ce yana tai komin kankanta in dai mutun yayi tai bai niyan tuba ba karamin nan sai ya zama babba muka kwatanta da ashana kalli ashana a dauko ta tsinke guda daya tana yar karama amma in aka dauke ta aka saka a wani wuri sai ta kona gari gaba daya sai dai a rika bada labari asali fa a shana daya ce tal haka ta kona garin nan to haka zunubi ko yake kuma ga misalin mu na jiya ko kadiba da yadda yau gashi bashir ma bai zo ba jiya shi ya ba mu labari ya kwatanta da na kwatanta da waɗannan kwari kungurguma da buzuzu aka nuna zama taba su ma kaga yadda mutum to haka kuma mutane to aka zunubi in kana so ka zauna wani malami cewa ya duk inda duk wata majalisa wadda ba cikin wurin nan za a ce qala Allahu qala Rasulullah a dauko littafi a karanta ko ai muzakara wani abin da aka karanta a tattauna akan shi wataƙila an yi karatun yanzu an gama wasu su zauna su rika cewa ka amma karatun nan ne ai nan mukan yi haka nan lokaci nan ga sunan idan aka gama nan ina nan cikin nan din suna cewa ka lalle yau karatun nan yayi kaza fi ta tattauna shi tsakanin su abin da aka yi kai a takaice jiya da aka yi wani wani bayanan kawai yana shigowa aka ce mai yau kai kokari ka ji karatun nan na yau kafin mu wannan ya fara ji da ya ji guntu kawai ya ce ai magana ta ƙare to kaga wannan muzakara ake ce masa a tattauna akan abun sannan kuma wanda suka zo karatun ya taba su koma suna neman ina mafita to gashi dai yanzu an ji na mafita wannan shine amfanin karatu kawai to yace duk inda ba zama za a yi ai wannan ba a fito da littafi a karanta ai wannan karatun ko ai muzakara yace wannan wurin ba alkhairi ciki kai mai hankali kake yayi wurin dan zai haifar ma da masifa an ka ci gaba da zama wurin sai ka sha sai ka sha mamaki to kuma mun yi magana cewa wurare ga inda ya kamata a ganka ba ai a littafin ne ko ga wurare guda biyu daya ya zama in ma dai wurin da zaka samu amfani na rayuwarka fi jalbil manfa'a amfani zaka jawo wa in ma fi daf'il madarra ko wurin da zaka zama zaka tunkuda abin da zai cuce ka na duniyan ka kenan a duniya amfanin da zaka samu na duniya gashi inda zaka yi wurin sana'a ka kenan ko wurin aikin ka inda kake samu ka sha abinci ka zauna a wannan wurin ka bada kokari ka bada himma ka kiyaye ka yanda ya cancanta ibada ce ko kuma inda zaka zauna ka tare kada cutar da kai kayan ka ne ka ga kai gadin kayan ka tsare kana da wannan dinka misali yanzu kaman mai shanu kana kiyo ka bar shanunka balle irin wannan zamanin dole ka tanaji abu kullum kana bibiya abunka kullum kana bibiya wurin kana bibiya wurin kana bibiya wurin shi ma ka tsare akwai abokin mu wata rana yana da shanu da aka tashi cikin dare aka hada baki da wanda ke kiyon aka kwace shanun nan aka tafi da su sai da aka yi tafiya tun da safe har har rana hantsi amma da Allah ya bada sa'a malam uwar garken nan ta yau kwana ta fallo da gudu daga inda ke kora ta sauran shanun nan suka yi kwana kawai suka dawo zuwa rana sun dawo shanu sama da talatin a lokacin wannan abu ya ga wannan abun ya kwaso su ya dawo da su kusa da gida malam da aka yi na biyu har yau aka biyo su hannan aka zo aka kori har yau duk sadda ka ji jifa ɗaya so biyu ka ji an kwala ma dutse so ɗaya so biyu in ka bibiya akwai na kusa da kai cikin masu jifarka auren mumkin sau da haka kaga mutum ai zai kula da kayan shi to wannan ibada ce wannan a duniyan take nan sai aka dawo na biyu aka ce ko kuma a samu mutum wajen kulawa da lahirarsa yana kokarin yanda za a yi tsira lahira don gudun kada ya shiga cikin wahala ta lahira to waɗannan wuraren nan ne za a samu mai hankali amma yawan mutane su koma sai dai shirme ko waɗannan su je su taru can su ta shirme waɗannan su je su taru can su ta shirme kuma ka je ka duba aglabiyan su in ka kalli kowa duk da kullum ba ruwansu da magana ba alama ba gemu ba ku wani ma in dare yayi sai canza kama saboda wai ya ƙara komawa yaro ɗan ƙarami ya sa wasu ‘yan ƙananan kaya in dare ya yi saboda zai shiga cikin abokai kada a gane yana da shekaru da yawa to sai dai matsalan ba mu sani ba duk dabarar da mutum ya yi da masu zuwa a canza jikin da masu zuwa a rage masu jikin da masu zuwa a maida su ƙananan yara maza da mata ga magani mai mai da mutum yaro ga magani mai mai da yarinya budurwa ko ana zuwa halahul mahfuz a canza daddin mutuwar shine abin da ba mu sani ba a rage mutum ya shekara sittin. je a rage dawo shekara arba'in ko talatin ko ana yin haka to saboda haka sai ai ta yi to wannan shine shagala mun ta shagala mu shiga dai ku gani az-zunubu tanqasimu ila arba'ati aqsamin wa hiya ay hiya 'ala an-nahwi al-ati zunuban nan sun kasu kashi hudu kuma ga sunan kamar yanda suke al-qismu al-awwal az-zunub al-mulkiyya akwai zunubi wanda yake irin na mulki ne mutum ya zo ya zunubi wanda zai hada ya yi duka dauka wahiya an ya ta'atal insanu ma la yasluhu lahu min sifati rububiyya wannan shine mulki mutum ya je ya dauki abin da bai da shi na sifa Allah ma ya dora wa kanshi ya dauka cewa shi ma yana yin kaza shi ma yana yin kaza ko bin sa yana sa ai kaza ku diba karatun da muka yi kwanaki a ce ma wai mutum wai shi waliyi ne ana tafiya cikin bahar maliya sannan kuma ga dalibin sanariya da shi ya ce shi zai rika kiran sunan Allah amma shi dalibin ya rika cewa dan nasiru shi ya rika kiran sunan waliyin sau da ana tafiya yana taka ruwa wai shi waliyin yana taka ruwa yana taka ruwa yana cewa ya Allah shi kuma yana cewa ya dan nasiru ya Allah shi yana dan nasiru ya Allah shi yana dan nasiru shine wai sai kuma shaidan ya zo ya gitta to wani shaidan ya fi su ma shaidan ne zai zo ya kira Allah ma wai sai shaidan ya zo ya gitto ya ce ma wancan mai kiran dan nasurun nan kaga yau shaidan ne ma mutumin kirki tunda zai hana a kira wani Allah ya zo ya ce a'a yaya shi yana cewa ya Allah akan ruwa kai kuma kana kiran wani wanda ba Allah ba wai shaidan ka ji ba shaidan ya ce yaya kai shi yana kiran Allah kai kana kiran wani Allah akan akan akan akan ruwa saboda kai ma kamata yadda yace ya Allah kai ma kace ya Allah shikenan shi koyi yace ya Allah sai ya nutse Ka- ku duba wannan magana ya jama'a bis saraha kuma magana ce ana yi ma masu hankali wai suna yadda saboda haka da yace haka sai ya nutse shi ko wali ya duba ya ga yaro dalibi ya nutse ina yayi ya lalubo shi ya damko shi daga cikin ruwa shi haka yi yace wani ne ya gitta man lokacin da kace cewa ya Allah sai yace man ni ma ya bazan ce ya Allah ba sai na ce ya Allah shine sai na nutse yace kai dauro na waiwayo da ka nutse ai nan matsayin na hadara ne an kai wurin da kai baka isa ka ce Allah ba sai dai ni in ce Allah sai kuma ka kira ni da wannan na ludu ba da ka halaka bai ka isa ba kai sau da ni in na ci ni ne zan iya cewa ya Allah kai ko ka kira ni to auna wannan ya sunan wannan wannan abu sau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka taba ganin inda aka karanto a wani wuri inda aka zo aka zo magana yace a kira Allah a kira shi in ba inda Allah yace a yi ba wajen kiran sallah ko ikama wannan kuma shi Allah ne ba da umarni in an ce la ilaha illallah dole a ce muhammadur rasulullah Allah ne ya ce ayi ba annabi ne ya ce ba shi da kanshi ya kaga wannan ba Allah ne ya ce ayi haka to amma wai wani ya ce shi kada baka ma kai kiran su sai dai ka kira sunan shi ko mutane sun yarda saboda haka irin waɗannan abubuwa ne ga sunan so saboda haka wannan ita ce matsala ta farko ai shi da almulki wahiya an ya ta'atal insan shine mutum yayi amfani ya bada mala ya sulhu lahu min sifatir rububiyya ya rika daukan abun ya dauko ya ba kanshi abun da bai dace da shi ba shine sifofin rabb Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya rika ba kanshi wata sifa irin ta Allah kal azamati kaman girma irin wannan wal kibriya da isa nuna rashin daukar kaskanci wal jabarut da ƙarfi irin na murkushe kowa yana da iko ya danne wal qahar da rinjaya kowa ya zama saman kowa wal ulu da daukaka wanda babu babu babu sama daga al'arshi daga nan Allah ya daidaita akan al'arshi daga nan babu wata halitta da take iya kaiwa wannan matsayin daga al'arshi ko abin da yayi kasa komin girman halitta halitta Allah ce bawon Allah ne sau da aka shi ne ulu Allah tabaraka wata'ala ya ɗaukaka uluwan kabira ɗaukaka ce babba wasu ribadin halk sannan kuma da bautar da halittu gaba daya Allah shi kaɗai ke da wannan ya bautar da bayansa ya ce shi kaɗai za su bauta wa to a samu wani wanda yake cewa a bauta mai ko a yi wata sifa irin ta bauta a ce ba komi wannan mummunan abu ne tun daga durkusawa har zuwa sun koyar da kai har zuwa kuma mummunan wannan da wata kabilan mu suke yi nan su ce dobale ko ai haka kawai in an je ko neman aure ko an ga shugaba sai an yi kamar za a kwanta a ce duba halin wannan dukkan sa musulunci ba su da kyau ba ai ma kowa haka sai Allah Sheikh Usman bin bin Fodio cewa yayi wa mutlaqu inshina'ir ra'si fi tahiyyati haram duk yanda aka sunkuyar da kai a wajen gaisuwa haram ne in ya kai sujada ruku'u ya zama shirka in ya kai sujada ya zama kafirci mummunan banna ce sai dai in an tuhu mutum bai sani ba jahilci ne bai sani ba a karantar da shi a nuna masa cewa abin nan ba daidai bane annal masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada akai maganar masajid wasu kace wuraren su masallatai da ake sallah wasu kace gabobin sujadan nan da aka ware aka ce ai sujada ba ai ma kowa sujada da su sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ba za yi ba to wannan daga nan ake farowa shedan ya fara sa wannan daga nan sai a wuce wata rana muna makaranta sai aka zo irin in 'yan Najeriya suka zo kowaɗanne yawanci sukan ji wane ya zo saboda abin mummunan abu ne in an je can za ka ji in wannan ku ya zo ku ne za ku je ba sa ma gaya kowa bai gaya ma kowa misali lokacin nan idan shugaban ƙasa ya je na da wannan shugaban ƙasa baban gida idan ya je wurin nan yana da alkhairi sosai yana ma ɗalibai alkhairi idan aka yaje idan aka ji ya je to dalibai ba sa so su gaya ma kuma waɗanda ba 'yan nan wajen ba ba ku gane ba eh su lallaba in suka ji yazo dama suna da wanda zai rika ba su labari a yan bashi shi wanda ya zo babban mutum yan bashi ai ta san ya zo to idan ya shigo a yan bashi akwai mai ba da labari sai in ya ji na bangaren ku ne kuma wataƙila in kun samu kuna ɗan ganin shi sai ya zo ya gaya muku cewa wani fa ya zo yana nan ya shigo an ji an kabin sai dalibai su je gaishe shi irin wannan aka ji a gaishe shi ne ma dalibai kyauta sosai yana da yana da yana da kirki yana da karamci sosai sai ba dalibai abun mamaki to boyewa suke yi kowa in yazo in nasu yazo in yazo bangaren sai su boye ma juna ba sa ga ma kowa kuma har da waɗanda ba ma musulmi ba domin ina jin cikin waɗanda na sani ni dai a wannan lokacin da wahala akai shugaban kasan Zaire lokacin mabutu sai sai sai ko wannan mutumin nan malam bashi da musulunci amma akwai shi da alkhairi idan yazo ya je wurin nan lokacin abun nan bakin dalibai suka aka shi sa rana ma yake yi idan yazo sai ya ce a ga ma dalibai yazo daliban shi ɗan kasar shi idan suka zo zai tsaya ne ya dogara sandan nan ya rike ya rike wannan sandan nan tashi suka yi layi kowa sai ya bashi dala 100 a wancan lokacin iya yawan su iya abin sai ya gama da su duk yawan su in suka zo yan kasan nan kawai da ka zo dama ba za a baka shigo ba sai ka nuna passport tun daga gate kai dan kasa ne duk wanda ya shigo din nan ya tantance wannan in suka jera kawai ya dinga ba su sai ya gama da su ko awa nawa zai sai ya gama da ba musu kudin nan sannan ya da kan shi yake ba da shi bai ba da a bayar to su kuma waɗannan su ma in su zo su kan bada su ba da yawan ɗalibai su ɗauka su ba su ce su raba to sai a ɓoye to shine waɗannan sai wata rana nasu ya zo sai aka ga sun je suna ta wannan kwanciyar shine mahallu mahallu shaidi nake so ba shine suka ta wannan kwanciyar kawai sai su malaman abun nan wannan da suka gani sai suka zo suna tambaya suna cewa ashe har yanzu akwai sauran bautan mutane da ake yi ashe har yanzu mutane suna yi sauran ƴan uwan ƴan adam bauta saboda yadda suke ganin wannan irin kwanciyar suna ganin ai ba wanda ya cancanta a mai wannan sai Allah ko shi ba haka yake a mai ba ma ai kwanciyar irin wannan in sujada ai bata kai wannan kwanciyar tunda dobalin nan kwanciya ake haka ake sosai ta wuce ta wuce abin nan saboda haka bai da kyau mu ja hankali in uwan su daina yin abin da ba a sa su ba mutum yana so ya zauna lafiya ya yi abin da ya cancanta wanda aka ce ya aikata wanda aka ce a bari a bari komin mutum yake san shi tunda dai Allah bai san shi Allah shine gaba da kowa shine gaba da komi dan haka in za a bauta in za a yi da gaske kana ai tunanin ai mutane za su ce kaza ai wani zai ce kaza ai al'adu a ce a canza al'adu dama musulunci zuwa ya kori al'ada al'ada ake so a canza inda ba a son haka me dalilin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo ne ya canza al'adu na jahiliya akan abubuwa wanda su ne asali ya fito ko القسم الثاني الذنوب الشيطانية akwai zunubai waɗanda ake ake ce masu shaytaniya irin na shaytan dan adam ya sifantu da sifofi ya rika shaytanci kamar asalin shaytan din وهي الذنوب التي يشتبه الإنسان بالشيطان في عملها shine zunuban da mutum zai kwatankwaci yanda shedan yake wajen aiki shedan ke da aikin asali sai shi ma mutum ya kwafi aikin ya rika aikatawa saboda haka sai ya kama da shedan din tunda shedan shine asalin aikin to yanzu kuma mutum yana yin irin zunubin fatashabbuhu bishaytan kwaikwayon shaidan din nan zaka ganshi a fili kaman anan fil hasadi wajen hasada hasada asalin ta aiki ne na shaidan to in ka zo ka fara yin ta to shikenan wannan ya nuna ka fara aiki na shaidan to kuma wannan shine babban ciyon ma da ke damun mu a yanzu dai cikin al'umma irin wannan ciyo an yi an yi je muka yi maganar sa ciyo ne wanda an yi fama an yi fama an yi fama yanda za a yi har annabawa sun yi faɗa da shi amma annabawa sun ƙare ciyan nan bai bar doron ƙasa ba ku duba cikin madrasatu du'a ku gani yana nan hasada babban masifa ciwo ne wal baghi da zaluncin raba jama'a mutane na haɗe wani ya kokarin ya ce sai ya raba kan jama'a saboda samun wata manufa kamar yadda yan siyasa kan yi mutum ya zo kawai ana zaune lafiya ya zo ya haɗa wannan da wannan ya ɗauki labarin wannan ya kai ma wannan ya ɗauki labarin wannan har ya kasance wai su 'yan siyasa sun zama wasu mutane kai ka ce su gaba ɗaya ma mutane ne wanda aka cire wani umarni a kansu tun da wani rikakken ɗan siyasan ma sai da daddare sai tsakiyar dare a je gidan shi a taru ko ko a fara tun bayan isha'i ana zaune a gidan nan ba abin da ake banda hira a kira wannan a soke a kira wannan a soke har sai wajen karfe uku yayi sannan mutane su fara sallama wai za su je gida mutum ya je ya kwanta kuma daga nan sai karfe sha biyu ya tashi ba sallah asuba ba komai ta bacci kuma gobe ma su dawo a dafa musu shayi sabon nan yanzu wani da naji an yi maganar sa gidan shi bai gana da mutane ma sai karfe uku za a zo a zauna su ta taruwa tun karfe goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu shayi dun shayi falo falo duk inda mutum ya zauna da shayi nan ai ta shan shayi sai karfe uku yayi sai tashi je ha wata kujera to daga nan ne kujerar gana da mutane kenan za a fara kiran mutum daidai daidai ya gana da wannan ya gama abin da zai yi abin da zai ce ka samu kaza ka samu wani ya gama in aka kai lokacin nan ana yi ana yi wajen karfe biyar karfe biyar duk ba maganan fasa in za ka yi sallah fita fita bi ka fasa in aka gama ya sauko daga nan kenan wanda za su tafi daga nan su yi sallah su yi wanda za su shige su yi ta bacci su tafi kowa dai kama gaban shi sai kuma gobe a dawo a ci gaba dai wannan abu yana mana motsi da yawa saboda haka sai a sai a sai a ce to shikenan yanzu wanda ke so ya gana da shi kashi wanda zai gana da abu wanda yake so ya gana shi kuma gobe ya ya hakura kenan sai gobe ya dawo sai abun nan koya mutum zan yi wajen wannan irin wannan mutum sai faru abin shi daga waje ya saka aljihu sai ka bare lede ka buɗe bakin ka sa shi aljiwa ka nasar da zaka zo sai ka zaro kawai haka muke lokacin a makaranta ba a ji ana jin kayo kayo duk wanda ya kallo ya ga aikin da kake amma ka faffara abin ka ka buɗe bakin kai masu baki duk ka zuba sa aljihu duk sanda ka zaro kawai zai ka ja kawai zai ka ji su ba ba za a ji ko ba wanda zai je da aikin da kai hari fara bakin za kai abun san shi ai sosai wanda muna sautu to waɗannan kaga in kai wal grish grish shine grish shine mutum ya ɓoye aibin abu wannan aikin shedan ne ka zo za a yi wani abu da kai to yanzu auna a gani yanzu ka kalli maganar ciniki ka kalli magana abubuwa yanzu nan da muke magana ba ta muka yi ba ai kullukum lawamuna fa aina almuslihun don kowa in an zo in zo ciniki mutum yana iya yaje ya gish sai in an tambaye sai ya ce wai shi ma haka akai mai har a masallaci za a zo mutum ya fito ya ga baka kalmin shi shi ma sai ya dauke na wani idan aka tambaye shi ya zaka dauke ya ce ai shi ma ya fito ya ga an dauke mai nashi shi ma ya dauke na wani to wanda ka dauke nashi shi ya dau naka kuma duka takalman irin su daya kuma kaddara ma irin su daya wanda ya dauna ka shi shi shine ka dauna shi ba daidai bane haka ko amma baka cewa tunda amma bari kai ma ka zo ka ka abun nan ma ko ko mutane su yadda ma da cewa dukkan su zama wabannata ka dubo eh to to ka gani to ka ga ai akwai ka aikace mutum ya fito ya ga kawai ba takalmin sai ce shi ma kai amma abokin ta sai ka ce kama dauna wani tun da ɗauke mana kai ma ɗauna wani duk wannan musi- wannan wannan bala'i kuma mutum a lokacin da aka ce kai ma dauna wani nan fa zai zaɓi wanda ya mai ne ya ɗauka ba ruwan shi da la'akari da cewa nashi wani iri ne aka ɗauke dama da ya ga wanda ya mai kawai sai ya sa kafa shi da ya sa kafa shi ya ji ya yi daidai yau na samu wanda ya mamuje ya zai tafiya su ai mu ma an ɗauke mana namu ko da shi ya daukan ma wancan ka zo ka daukan mai a wannan ma ana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana yana cewa ko asuwaki ne ka sani na mutum a hannunka ka maida mai ko ka nemi ya yafe ma an faje yaki da sahabban manzon Allah ba wai maganan sahabbai hadda wanda aka mai bishara da aljanna cikin yakin nan amma wani ya je ya dau hancin takalmi ya gyara takalmin shi da shi da aka ji wa'azin manzon Allah ta dalilin wani da ya dan wani abun aka ce yana wuta wannan yazo ya kawo hancin takalmin nan ya sauri ya maido ya ce da baka maido su ba da kai ma kai makanka hancin igiyar wuta wannan haka wuta za ta rika cinka da wannan hancin ta haka wani ya rugo da allura ya dauka zai dinke wani rigar shi ta yage ya dau allura yace wannan allurar da baka dawo da ita ba da ka dau wuta fauna allura ba ka duba allura kuma da shi aka yi fada da yana ma da kaso a ciki amma ya dauka a wannan ne amma wai wani yayi fatawa ya ce mutum ya kwashi dukiyar al'umma ko nawa ce ya ce daidai ba za a mai ba za biya ba kuma sun yadda irin wannan ne kuma mutum ya zo ya magana ya ce ba daidai ba ne wannan magana sai wani ya taso ya ce kare da malami kuma malaman duniya shi ya rena kai ka rena ɗaya shi ya rena miliyan na gaba da na da da na da da na yanzu shi duk ya rena su ya ce ba daidai suka faɗi ba shi ɗaya a ba kai in ka ce abin da ya faɗi ba daidai ba sai wani ya zo ya ce ya taimaka ta'addanci ya ce kai ka rena malamin shi to ni ban ga yadda za a yi a ce mutum ya rena magabata da na farko da na ƙarshe shi ya rena su ba kuma shi in an rena shi ba ma rena shi ma aka yi ba ma ai ba yadda za a yi mutum ya saba wa manhaj na gaba ɗaya na da da na yanzu sannan kuma an ce ba daidai ba kace rena shi akai ma gaskiya ma aka gaya mai da za a gane ma da sai da sai a gode ma to ai shine matsalan lokacin da za a zo ga magabata sun rubuta abubuwa ga littattafai babu wani wanda ya biyo bayan su da ya ce abun nan da suka faɗi ba daidai ba ne sai a samu mutum ɗaya yanzu ya zo ya ce duk abun nan ya rusa shi ya ce ba daidai suke ba sannan kuma a goyi bayan shi to don wani addini muke kenan addinin ƙarya addinin ƙarya kun ta hal musiba ba zai yi ba ba yadda za a yi da a ce haka ne da annabi bai wannan ba da da ba a yi wannan kudubobin ba na ban kwana da ba a yi su ba da ba zai yi ba balle ma wasu da masu sun mayi abin kafin ma a su san ma hukuncin ma wasu da suka yi so da haka abin nan ne ba zai yi ba da haka wannan dole ne a san wannan rishu mutane su mutum ya yi ba daidai ba sai ya ce wani shi ma kawai saboda walril da kufa irin na jin jama'a mutum ya rika jin haushin wasu a cikin zuciya duk wannan ciwo ne na shaidan wal khada da yaudara yaudara a amince wa mutum ya yaudara a amince masa ya cuta wal makar da makirci kullo makirci wal amru bi ma'asillah da umurni da saban Allah tabaraka wa ta'ala umurni akan a saba ma Allah tabaraka wa ta'ala shi ma babban nashi wa ta'finiha koko a mai da saban kamar abu mai kyau sabo an san bai da kyau sai wasu su rika ganin kamar abu ne ne kamar yanda wasu ke ganin lalacewar da ake yanzu shaye-shaye da zinace-zinace wai sai su ce wayewa ce suna ganin a ci gaba ne wayewa ce saboda haka mace ta fito yadda ta ga dama ta yi abin da ta ga dama kuma ta dawo gidansu har a garin nan ba akwai ɗalibai lokacin da suka mamu labari wadda a cikin gidansu ma take take nata nata abin nan din kuma mamanta na raye a gidan to kuma yanzu wancan yarinyar da na baku labari kwanaki wanda an sa ta ma kowa ya gani a media ai uwar yaron tana nan a gidan ita kuma ana kai ta gidan ta tare gidan an sa ta a cikin daki za ta yi komai sai dai ta yi ako amma yi maganar shi kwanaki ba ta an nuno ta aka aka riba fuskar ta da wani kalle tana ta bayani mutane nawa ke zuwa wurin ta mutum takwas ita ta faɗi aka zo aka ce shi wanda aka samu ya ce saurayin nata ya ce sun fi takwas ta ce to magana ce gaskiya saboda ita bata san ko su ya nawa bane ku duba wannan banna lalacewa to kuma dole al'umma su shiga cikin masifa wannan tafi wallahi an ta'ati Allah ko ko a hana mutane biye da da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa muka yi ta magana lokacin nan da aka hana mu zuwa masallaci muka yi ta magana salawatul khams muka tun daga juma'a muka faro Allah ya sa aka baka bude juma'a wannan abu ne daga Allah Allah ya kawo karshen abu sai zo aka zo aka yi ta bugawa aka yi ta muka yi ta magana mu dai mun yi abin da zamu isar ba baka da iko hukuma illa iya ka ba ta shawara baka da iko kace sai dole illa ka ba da shawara kace ga abin da ya damu al'umma ga abin da koken da al'umma su kuma yanzu al'umma ba su ji dadi ba da aka bude musu masallacin suna sallah to shikenan sun ji daɗi an masu abin da suke so an yi daidai ita kuma wannan cuta mai ta'adda ba ma a nan kaɗai ba dukkan ma duniya gaba ɗaya duniya musu Allah ya raba mu da wannan masifa komawa ake wurin Allah in ana so a samu abin da ke wurin Allah nan aka gaya ma Sa'ad bin Abi Waqqas aka ce ka sani mutane suna fifita wurin matsayi suna fifita wurin ilimi ko wajen dukiya ko wajen kaza amma fa ka sani duka mutane bayin Allah ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangijin su sukan fifita ne wajen samun abin da ke hannun Allah da yi ma Allah din da'a saboda in ana neman abu wurin Allah ana so a samu arziki ana so ruwa in aka rasa shi ina ake zuwa fita ake yi har shugabanni ma su ce a fita aje ayi roƙon ruwa in ba ruwa kuma in an yi Allah ya amshi addu'an nan ayi ruwa in aka zo damina babu amfani ko ta yi nisa ko ta daɗe ko ko daminan an zo bata daɗe ba ruwa ya ɗauke duka koma ake wurin Allah ya roƙon ruwa to haka in wata masifa ta samu kowace iri ce wata fitina ta samu a koma wurin Allah ni da kai da ke kowa laifin da yake ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a koma ja ne mafita Allah mun tuba zuwa gare ka muna cikin wani hali kusufi in aka yi ko kusufi na wata ko na rana duk wanda ya ɗauke alama ce ta masifa idan aka yi wannan aka gani zuwa ake masallaci a gudu a kira mutane a ce as-salatu jami'a kowa ya fito a zo masallaci ku zo ga rana nan ta bace ku zo ga wata nan ya bace laifi muka yi ma Allah to da haka mu roke shi mun tuba mun tuba kada ya zama dalilin tashin duniya a cikin wannan da walwalan da muke to haka ake yi kuma yanzu bari ku gani yanzu da Allah ya sa aka koma masallacin daga nan ina ruwan mu kuma da shi shi ta mulkin su babu ƙara magana ma mace wani abu duk abin da za su yi kuma na abin su ta abin su amma mu da ma matsalar mu an taba mana an tauye mana mu ma wajen bangaren addinin mu ma'aikata aikata mu ce ta aikin sa iya abin da zai iya yi yi sauran abubuwa amma dai wajen ibada a ce ba a samun wurin nan matsala ce sosai ko akwai abin mun sani akwai ai ta'addan Allah ya bada mafitar da za a kori abin a samu a koma wurin bauta Allah wata haji wata hajiniha da nuna mutane kyaman abin bauta Allah wannahi an ta'atillahi wa tahjiniha a nuna mutane muninta wal iftida'a fi din ko ko a kirkiro wasu abubuwan a sa cikin addini ba addini bane sai a kirkiro a sa a rika yi shi ma wannan aiki ne na shiga wadda'awati ila al-bid'i wad-dalal da kiran mutane zuwa ga bid'o'in da sauki bid'a in ta tsaya akan mutum shi kadai amma yayi ta kuma har ya kira ma ayi shine mummunan aiki yafi kowane muni da ta tsaya kan shi kadai da sauki amma ya kira sauran mutane ya ce a zo ayi shi ma daidai ne to shikenan wa hada alqism ay yali alqism alawwal wannan kashin da aka yi maganan nan shi wannan yayi kama da kashi na farko fil mafsadati nabi kenan ko yayi kama da na farkon can da aka faɗi tunda shi wancan arzunubul mulkiya ne zai zai abin nan ba to wannan nabin yayi kama da wancan tunda shaytaniya ne wannan ila fil mafsadati wa in kanat mafsadatuhu dunahu ko da yake wannan bai kai wancan na farkon ba domin wancan ai shi shirka ne kai tsaye to wannan laifuffuka ne saboda haka dukkan su abu ne marasa kyau fatar da muke Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga gare su kuma mun yi mutuba mun zame ciki muna abin nan mutuba shine amfanin abu mutum ya gano abin da yake ba daidai ba ya tuba ya bari alqism salis az-zunub as-sab'iyya akwai zunubai laifuffuka wanda suka yi kama da irin dabbobi masu farfarota maya waɗannan abin nan ne ake ce masu masu fika ko kaman zaki irin na zaki sau saba'i irin hali ya zama ɗabi'an mutum yana yin ta kamar irin namomin daji manyan masu banna akwai wahiyar lati yashbahu al-insanu fi fi'liha asura asiba shine mutum a lokacin da yake aikatawa a ga yayi kama da zaki ko yayi kama da damisa ko yayi kama da dabbobin da da aka san su wanda babu wasa tare da su dan zaki ba wasa tare da shi haka nan wannan mai zane zanen damisa ko babu wasa tare da ita in ka ganta a daji in ka ga sun tashi a daji sun abunan din su ba maganan dan wasa da tare da su so da haka na banjuwa to ka gani babu maganan wasa ba na zaki yakan ma sassauta musamman in ya ga yaro ko in yaro ne yakan tsotse ce kai wannan bai san shi ba ba sai hawa yaro yana bai san shi ba inda ya san ni ta akwai wani video da na gani kwanaki da aka zo ka gane rayuwa gaba ɗaya rayuwa ta Allah ce gada ta haihu zaki ya taso har su biyu suna ta neman nama suka ganta ga ta nan ta haihu ta zo ko ta ga ga sunan sun taho ga ita kuma ta haihu tana ma lashe ɗiyan ɗiyan ba ta fara tashi ba ga zakocin nan sun taho ta rasa yadda za a yi kawai sai ta ruga ta batsiyar nan ta koma can wani tsawon dutse ta hau tana hange a zakokin nan da suka zo suka ga uwar ta gudu sai suka kwanta ɗaya ya kwanta ta ya kalli ta nan ɗaya ya kwanta ya kalli ta nan suka tsara biyar har ta fara nikewa ta tashi ta koma tana ta sunan zakin nan kawai zai haka tana lasa shi tana gogar shi tana ganin kamar uwar ta ce shi ko sai dai haka suka gama wannan abun nan da ta miƙe tsaf iska biya suka tafi suka bata kar wata ta zo ta da abunta to da ka duba wannan yanda aka yi wannan aikace to kai dan me zaka damu in baka sun ba su ta kauna kaga dai in da ma abun nan ne in zo ba sai su hada ya tsaye ba kawai sun sun samu abun da suke so uwar ta gudu gadiyan ne suka yi gadin diyan ma har sai da ta mirmije ma ta miki dan kada wasu ma su zo su ta bata su sun san yanda aka yi wannan can gefe tana kallo ta hawa wuri in ta ga sun motsa ta gaba da gudu tabadiya amma da suka tsare ta sai ta miƙe da kanta har ta tashi tana goga su tana sunsuya tana dauka wasu sun dauka ta dauka dauka wasu ce da suka ga ta miƙe tsaf za ta iya tafiya suka juya suka yi wani wuri ba su ma bi ta hanyar da uwar za ta ƙara gaba ba suka juya suka yi wani wuri suka ba uwar ta ta zo ta ja a wanda ta tafi waye wannan Allahu rabbul alamin so da haka wannan shine wannan kenan wannan kenan wa in kanat shine as-sabai wa hiya allati yashbahu al-insanu fi fi'liha as-siba wa hiya dhunub al-udwan wannan shine zunubi irin wanda ake yi na ta'addanci kaman yanda waɗanda ke zuwa yanzu su kama mutane su kai su daji su ta wahalar da su su ce sai an ba su kuɗi wannan shine udwan ba su da damomin daji irin su daya waɗannan tunanin su bai da bambanci da tunanin damisa walghadab ko fushi wanda mutum zai sa saboda fushi ya ce bari ma komai ya lalace ya bata ai ko yanzu din akwai tunani duk da wannan baka da tabbacin ka ce wane ne ko ka ce ya abin ne yake amma dai akwai tunanin da ake da shi da wurin wanda muka ji cewa lalle wannan siyar da ake yi na aita kama mutane aita bata wannan ba wani abu bane gwamnatin ce wasu ba su so ba su so a ce sai abin kirki saboda aka zai su hana kowa jin daɗi har shekarun su ƙare in an zo su ce me aka yi mana ba an fara faɗin yanzu din a ce me aka yi mana ba ko ba faɗi mutane da yawa ba za su sai ka ji sun dawo sun ce sun dawo daga rakiyar gwamnatin nan ba sun dawo daga kaza wasu ma har da zagi kuma kuma mutum ya zo ya ɗauki mutumin da ya fi sa'an baban shi ta kunduma masa zagi ba ya jin koyi kuma a matsayinsa na shugaba gaba ɗaya daidai ne haka a daidai ba ne ko shugabannin nan sun yi kuskure abinda aka nuna mana cewa dama ba zai yi komi ba ba wanda zai iya yin komi sai Allah sai dai za su iya su dalilin maslaha anan dalilin maslaha anan can mafsada ce dalilin ko dai a dare ta duka ko a rage ta ko a rage ta to mu kuma Najeriya babu al'umman da suke da irin wannan mummunan abin da muka faɗi cikin wannan na biyu kamar mu domin mu ne muke da matsalar da da mutum zai zo yana yin alkhairi maimakon in lokacin shi ya kare ya tafi wani in ya zo ya dora akan alkhairin a cigaba tun da daidai yayi sai ya rusa shi gaba daya ya faro nashi sabo ko kuma ya juya shi ma ya ce ba alkhairi bane shi saboda ba shi ya fara ba to wannan masifan ba mu san sanda zamu fita daga ita ba na sani ba sai an yi jayayya ba wata kila koko ni ne ban sani ba ku kaddara yanzu misali a ce daga lokacin da aka kafa PTF da a ce har yanzu tana raye tana nan kuma ana ci gaba da tana ta aikin ta yadda ta fara nan ko da shi ne rike da ita ya zo ya zama shugaban kasa a ce to da ba shugaban kasa bane ma shi sa shi aka yi rike sai ya zama shugaban kasa kuma ya ƙara bunƙasa ta aka ci gaba da yi yanzu da mun manta ma cewa wasu abubuwan sun same ma Najeriya amma da wancan ya zo sai ya tsaida ta ya rusa ta ya fi kai rabon watan dan kayan ma kayan nata ma suka rusa kuma har yanzu ana cin more tunda akwai wura akwai motoci akwai akwai an kaje asibiti akwai wura akwai manya-manyan makarantu akwai hanyoyin da wasu har yanzu ba su lalace ba kuma PTF din ce ta yi to duka shi makarantu shi ne ainihin magana makaranta ka je makarantu jami'o'i ka gani ka ga kujeru ka ga wasu abubuwa ka ga wasu tsare-tsare da aka yi a ce ma wannan a lokacin da aka yi wannan wanda ke shugabanta wannan ba shi ne shugaban kasa ba karkashin wani yake aka yi wannan yaya da yanzu da ya zama shugaban kasa an dora amma wani da ya zo gaba ɗaya ya rushe komi ya rushe har wasu abubuwan da aka aje na amfani ya kwasa shi ma ya kai gidan shi ya kai nashi wurin to ya kake ganin mu a jiha ce za a zo a tadda mutum ya zo an yi aiki ga aikin ya gani an zo masu aikin sun yi aikin an biya su kuɗi 60% na kuɗin ga aikin an yi wai sai ya zo ce shi ba zai biya ba ba zai biya sauran kuɗin da aka yi bayan ga aikin ya gani an yi kuma da akwatin da kuɗin jiha aka ce jiha ce ta ɗauki nauyi ta rubuta Allah take aka yi aikin sai ya zo shi ya hauye sai shi ba zai ba zai biya ba kuma ga aikin ko kuma ba karasa ba maimakon in yazo shi to shikenan yanzu ai a shashin aikin nan kun yi daidai kuɗin da aka baku an yi to yanzu saura nawa ya rage gashi amma fa abubuwa sun caccanza to a ba mu canjin mu gani a caccanza to ku karasa mana shi ya karasa amma sai ce shi shi ma sai yayo nashi sabo ko kuma ya bar wancan ya lalace ai hanya kilomita ko nan yanzu a Kaduna na akwai hanyar da aka ba da labari ta kai kilomita kaza zai iya yiwa masu aikin ba su yi da kyau ba zai iya yiwa ba su yi gaskiya ba zai iya yiwa kaza kaza a bi a gyara inda ya bata ya baci to balle kuma kai maganan can gaba ma gwamnati nan ba ma ba abin nan ba sai yawa mutum in ya zo kawai ko dai an yi to dama siyasa ta gaji ma haka a ce kai tun da opponent kai ga fatinka shi ga fatinsa ba ka so ya zo ya yi abin da za a ce ya fi ku to amma wani lokaci masifan ma ba ta waje ba ce ta cikin gida ce ka ɗauko wasu ka zo ka ce su ne za su taya ka aikin in ba kai sa'a ba su ce ma rugurugu to kaga wannan shine mu masifan ba a ci gaba daga inda aka tsaya na to to ai mu yanzu ko wannan kinnata din ana yi a can kudu duk wannan kame-kamen da ake ai ta sace mutane a zo hakan hanya a zama ta dauka ai wane ne akwai shi in ba in ba nan ba to me yasa sai arewa kwanaki fa da aka yi maganar nan ci aka idan ka tashi daga nan da ka da ka kai wuri kaza ka sallama lafiya lau har ka kai can amma in ka dawo da ka zo wurin kuma ka shigo arewa to daga nan gaban ka ya fara faduwa yan kidnappers na nan hanya yan wane ne suna nan yan wane ne komai yana nan sai arewa to in an zo a zo a ce kai gashi nan dai in an zo a ce muna da manyan arewa su kansu manyan arewa in aka zo karshen ta aka shiga wani wuri wani abin da an zo interest sai a samu conflict of interest kawai sai a saba daga nan in ba sa'a ba su ma aka matsa sai a faɗa a cikin gida to in an san cikin gida ma za ku yi faɗa ya za a yi ku wani abu mu ne ba mu da wannan ko da zan sai da muka tafi da wani dan uwa muka bi wata hanya aka ga malam hanyar nan tifofi ke bin ta sun yi mata jaga-jaga motar da aka daidai ta in ba ma mai karfi ba ce irin ɗan abin nan ne kawai ta tsaye wata wani wuri ta ki tafiya fijot ce aka shiga aka shiga aka shiga duk da aka da aka wani wuri aka ce to nan ne daidai a tsaya mu karasa da kahon muka je muka ƙara dawowa muka bi ta wani wuri aka ce to hanyar nan ta fito amma ita ma mu sauka a kafa mu ta tafiya ita motar ta gungura ita kadai sai ta gungura sai ta gungura sai ta gungura ta kai wani ya kace to muna iya shiga a dan a tafi muka shigo sai yake sai aka ce kaga yanzu kamata ya ce masu bi wurin nan shi wanda ke ba mu labari ya ce a rana ɗaya tifa ta kai nawa kace kaji hanyar a rana ɗaya tifofi fiye da dubu ɗaya da ɗari biyar ke bi wurin saboda hanya ce ta kwaso kayan aiki zirga zirga sunan ko yanzu ma ko ko a sadda muka jan mun gansu ga sunan wasu na shiga wasu na fitowa ga sunan ana ta yi amma ba wanda zai tunanin ya ce to hanyar nan tun da ta yi haka kada mu jira gwamnati kowa mai tifa ya kawo tifa ɗaya kawai ya zuba a hanya a tun daga farko tifa ɗaya tifa da kowa ya ta zubawa a kai ƙarshen yanzu tifa dubu ɗaya da ɗari biyar in ta zuba tifa kowa ya zuba ɗaya ya kake gani amma suna jiran gwamnati ta gama na cikin gari ta tafi can ma ta gyara masu to da kudu ne suka san suna amfana da wannan hanyar har gwamnati sai ta zo ta yi masu godiya za su taru su gyara hanyar nan tsaf saboda nan suke samun abincin sun suke amfana amma yanzu wani ya gwammace motar tashi ta kafe a hanyar ya wuni yana kokarin kwakwalo ta a wurin in ba su gyara ba to wannan irin tunani irin namu in ba dabba ba wace da irin sai dabban nan ta daji take da wannan tunanin auna to kuma haka ake dabba zaki ne idan ya zo ya samu nama ko shi da nashi tunanin domin wani lokaci idan ya zo dama shi bai cin kwanan nan nama bai cin aikin wani shi ke bancewa to sannan ai kaso gaban shi ya ɗiba ya ban muku sauran to yana cin bukatar shi tashi yake tafiye shi ya ban mu sauran kowa ya zo yanzu ya ci da ya tashi ya bar wurin kawai kowa ya zo ya ci amma mu fa wani haka yadda mutanen musu mutum ko ya ci ya koshi na mana to sauran sai ya mai wuta fiya fiya shi ya wuce ku zo ku ci ku mutu me yasa ka sa wuta fiya fiya ce in suna cin irin abin da nake ci za su kamo ni na mana tauna har wani littafi muka karanta wanda ake maganan kalila wa jimna ana magana abin nan bai ke cewa zaki saboda tsaban abin nan din shi ya zo ya kamo nama ya kama da kanshi ya banke wannan ya rayuwar dabbobi ce sai ya ce kura raba kura da ta tashi rabo ta zaftari wani zaftara ta aje ta ce gana ta ta zaftari wani abu ta ɗan gutsuran madila aka ƙara zaftarin ɗan wani abu aka aje mazaki ya kalla ya ce kin gama ta ce ta gama ya ce ina naki ta ce ganawa ina nawa ta ce ganaka wancan fa ta ce na wancan mara kuya ne sila ya ce ta sai ce to shikenan ya tashi wa mazge ta ya ce to saboda haka aka lalata al'amura ka sha wuya wani ya zo ya kwashe abun nan ba kai raba yanzu mun gani sai kwashe gaba da ya kai gaban zaki ya ce dukkana wannan dukkana ka ne na kai da shi kai ina na ka yace a abu ba ko bi ai sai ku ci ko rage mu wuce yace to kai ka gane yadda ake to ci kawai da mamma ni zan samu wani mhm ya ka gani wannan dabbobi dabbobi ne littafin dabbobi to dabba ta fi mutum hankali ta fi mutum tunani mutum ya kwashe abinda ya yi mai yawa ya yi ma ‘ya'yan shi yawa ya yi ma jikokin shi yawa ya yi ma amma kuma cikin ɗan uwan shi na kusa-kusa kuma suna ta cin alaba shi kuma yana nan da wannan kayan daure ya mutu ya kai ya bar su a can wurin aje an sowa su ce mai su ya mutu ko kuma ba a baku kuma gobe ma wani ya ɗauka a kai saboda ba a sa ran za a mutu yanzu ba sai an shirya to da rayuwar dabbobi ne saki bai aje abu saboda gobe bai cin kwanan ne. Kwanan da kuma karanta ma, annabi sallallahu Alaihi wasallam bai cin abincin da ya kwana, bai aji abinci ce sai gobe ya ci, abin da ya samu zai ci ya ban ma mabukata, in Allah kai mu gobe, amma ya aje ya ce gobe ya ci saura, bayan a lokacin wani shi kuma bai ci ba. Abu Zarril Gifari bai taɓa ma aji abu saboda an jima ba. Cewa aka yi ka kaddara yanzu wajen mai shayi, abu zarar gifari da zai je da ɗari biyu ya sha shayi ba zai an shi canji ba saboda an jima sai aje wannan ɗari biyu in ya sha na ɗari a ya ce sauran kuɗi na nawa aka ce ɗari sai a ce aje su kuma in Allah ya kawo wani wanda bai da su shi ma ya sha sai wuce bai ajiya saboda an jima ce ya aka yi na san ina da tabbacin zuwa an jima wannan abin da na ajiye shi ne na an jima amma abin da na ci ba na an jima ba ne ya gama yaran bai fito ba ko wanda ka ba wannan nan shine ma anjima shine na anjima amma wannan da na cinye ba abu saboda haka dan me zan aje abu dan saboda lokacin da ban san ko zan kai ba mu daure mu gane ba ta ne sai mu an yi ba amma dai mu daure mu gane yadda suke to yanzu wannan ne mai wannan zai zo ya ga yadda mutanen mu ke kwashe kuɗi mutum ɗaya kwashi billions ya je ya ɓoye shi kaɗai in ya ga wannan abin shi mutuwa kawai zai wallahi wani tsila zai kawai ce almautu ahabbu ilayya min hadhihi haya haka zai ce kuma duk inda suke nema wai nan muke nema mu ma aljannan nan da muke ta magana ita ce suke suka nema mu ma wai ita muke so muna faɗi da hayatul sabariya azzanub wa safki jima da zubar da jini dabbobi suke faɗa ko ba gaira ba dalili in ba dabba ba a ce al'umma kuna yanzu ku kalli abin da ake kudancin Kaduna nan mutane ne ba ku san ma asalin sadda suka zo gari ba a kudancin Kaduna nan fa akwai wuraren da idan kuna zaune ka zo kawai kana da ɗakin jinka suka ga za ku buga kwano ba ku yi ku buga kwano ba sai ku baki dan me za ku zo garin mu kuma har ku buga kwano wato za ku zauna jinjin kenan amma kaga su in sun shigo ne yanda suke zama kuma sannan an taba su a ce an yi musu rashin adalci kuma duk wannan rashin adalcin shi ya jawo shi da an yi adalcin tuntuni waɗannan matsiyatan da suke assasa wannan musiban da tuntun lokacin shekarun baya da an zartar masa da hukunci ai ana yin hukunci ne ba wai dan ma wanda aka yi mawashi kadai ba dan wani in ya gani shi ma ya samu darasi kada ya kwatanta irin wannan sai aka ce an masa afuwa kuma har yanzu suke kunno wutar tsiya kullum suna kunna a tsaye a tashi kawai mutane da suna cikin gida kwakwance ko a kasuwa kawai aje a rubar masu kawai a kakkashe su kuma kullum suna tasu ne ba a masu daidai ba rashin adalci ya kawo shi ba a ce lokacin an yi adalci duk wanda ya taba wani shi ma a taba shi ko dan gidan wane ne nan fa muka yi magana muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wannan baiwa Allah ta yi sata kuma ma har wani wurin aka ce ba ma zuwa take ta dauke ba aro take yi sai inkari in an bata abin mutane an zo a saka ce san ba ta san wannan magana ba aka zo aka ce za a yanke mata hannu saboda wannan sata ce wannan za a yanke mata hannu aka zo aka taru ya za a yi ɗan dangi wannan a bari ɗan uwanta su bari a yanke mata hannu ai za a bar abun faɗi za a bar abun nan kaza kaza aka zo aka rasa wanda zai je nema mata alfarma aka ce a je a samu Usama bin Zaid shine zai iya manzon Allah magana saboda manzon Allah na son shi yana son baban shi bai san abin da zai bata masa rai a je a nemi alfarma ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ake so ya rasulullah ana neman alfarma in ma diya za a biya in wani abu za a biya duk za a yi a kyale bayo Allah nan kada yanke mata hannu kaza kaza annabi ya ce usama kai da kanka ne zaka zo ka nemi a yi ma wani afuwa ga wani hukunci na Allah tabaraka wa ta'ala kada yi annabi ya faɗa bai isa ba nan ya je hau kan minbari ma ya kira mutane aka as-salatu jami'a kuzo wani abu ya faru mutane suka taru sabon manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari yayi magana yace ni ya samu wasu mutane idan wanda yake mai rauni yayi ba daidai ba za su tsaya tsayin daka a tsaida mashi da hukuncin Allah idan ko wanda yake dan gata shi kuma yayi ba daidai ba sai su taru su rika nema masa alfarma cewa ai masa afuwa kyale shi ai masa afuwa kyale shi ya ce wannan shi ne abin da ya halaka banu isra'il sun kasance idan mai rauni ya yi laifi daga cikinsu su tabbatar masa da hukunci idan wanda ba mai rauni ba ɗan gata shi kuma ya hukunci su walle-walle su zai da masa da hukunci ya ce to ku ji ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ya ce ko fatima diyata yau aka kasance a ƙaddara ta ɗauki abin wani kuma hukunci ya tabbata cewa ta ɗauka to zan yanke mata hannu kowa ya tsit annabi ya kai ƙarshen ko'ina ya ce sai in dai ya tabbata ta yi Allah tsare ya ma tsare misali ne kawai aka bada to sai an zartar masa da hukuncin Allah daga nan ba dole mutane suka taka zanzan ba amma yanzu wasu su bugi kirji kawai su rike abin da suka ga dama a ta kyale su to nan kan mu ma mun go nan kuma ai kaga mutum shine adalci inda mutum ya yi daidai ka ce ya yi daidai inda kuma mutum ya yi ba daidai ba ka ce bai daidai ba don haka a nan wurin muna ma gwamna addu'a Allah ya ba shi ikon yin adalci duk wanda ya zalunci shi ma a rama duk wanda aka zalunta a rama masa Allah ya ba shi karfin gwiwa kan wannan a zalumi kan shi a hana shi zalunci in shi zai zalunci a hana shi in zai zalunci wani a hana shi zalunci wani in ya kwace kayan wani a kwato ma wani kayan shi a maida masa da abinsa kuma man an ya kan taimake su domin na gaban su za su taso su tafi kan tsari amma su saba da ta'addanci wannan su girma su karkashe mutane waɗannan ma su taso su karkashe mutane ba gaira ba dalili kuma su ce wai abin nan bane muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi yayi adalci mu mu ce kada ya adalci ba ai adalci wanda yayi zalunci shi ma arama in mutun ya taba wani shi ma a taba shi in ya ci mutuncin wani a ci mutuncin shi in ya kwace ma wani kaya a kwace mai kayan shi a maida masa wannan shine adalci kuma duk mutumin da ya adalci Allah ya taimake shi a duniya da lahira adalci da shine sama da kasa ta tsaye saboda haka wannan babban abu ne to saboda haka wannan shine dan haka ba a rayuwa sabariya rayuwa ta zakoki rayuwa ta ta abun nan ta mutum ya yanda ya ga dama ya zubar da jinin wanda ya ga dama ya jima wanda ya ga dama ya kwace kayan wanda ya ga dama gidansa su kwace gonakinsu su kwace amfanin gona su lalata mu mutum wanda ba za su iya kwashewa ba su lalata a irin wannan kuma su dama irin wannan babu amana a nan wurin akwai lokacin da aka yi rikicin sadda aka kakkashe mutane a wajejen sabuwar tasha akwai mutumin da yake sai da kaya wajejen barna sabuwar tasha mutumin nan ya saba da su har bashi suke zuwa su ɗauka wurin shi ba in wata ya kare su biya shi kuɗi amma ranar da rikici shi suka fara yankawa wani ma dama ba dole zo yanka shi ba zai ya san yana bin shi bashi yana bin shi makudan kuɗi bai biya ba saboda haka suka ga bari kawai tashin farko su yanka akwai mai kai nama a nan na san lokacin da aka taɓa yin wani rikici suka ce ba nama ba na wani ya kwashi nama shi ma da yake shine sarkin uban son kuɗi ya je mota guda ya ɗau nama ya je kai masa suka kwashe naman shi ma suka dafai da ƙyar ya sha ba kuɗin naman ba mota ba komi da ƙyar sai da aka haɗa shi da sojoji kyau sun aka ba su da mutunci wata sauwabo gashi nan alar du'afa wal ajizi rayuwa irin ta dabbobi shine mutum ya diramma masu rauni waɗanda suke ba su da galihu kawai ya diramma su ko ta ina ya yadda ya ga dama da su ba a yadda da wannan rayuwa ce ta dabbobi rayuwa ce ba a zunubi ne babba mai munin da bai kamata a bashi ya rayu a doron ƙasa ba duk wanda zai tashi ya bugi kirji ya rika keta mutuncin mutane ta hanyar zuban masu da jini ko ta hanyar bata masu dukiya ko ta hanyar wulakanta duka dai ko ta hanyar wulakanta masu addini wajibi ne hukuma idan ta tashi ta jiran masa shi ma wannan shine adalci a lallace shi a kyale shi a'a in bai da ilimi a fara ilmantar da shi tukunna a ce ku bari a ilimi a ka'ida ta zamantakewa ta zaman yan adam abinda kuke ya saba ku bari an sa muku doka daga yau wanda ya kara to shi ma ai mai wa tawalladu min hadha alqism ai wannan min hadha alqism anwa ai adan nau alinsani ko da wannan ne ake samu kala kala ko su wannan ba mun ce shine fada ma yan adam ba mutun yazo ya zuban ma mutane da jini ba gaira ba dalili ba da za a yi hukuma ta yadda da wannan babu hukuma wadda take tana tsaye da kanta za ta bar mutum kawai ya tashi ba gaira ba dalili ya jira ya zubin mamu wallahi ko dabbobi ne aka tara a wani wuri aka gane wani kuma hukuma in ta gana ma ba tana ma hana daji sai ka a shiga farauta ba ai mun karanta nan in an ta hana wajibi ne kowa ya hannu bai halatta shugaba ya zartar da hukunci ya ce daji kaza mun hana shiga farauta a wurin mutane su ji su ce ai dajin Allah ne kawai su ji su shiga bai halatta dole ne su bi umarni to balle a ce ma a tara dabbobi da nan garin ai na san da akwai shanun gwamnati ko ina suka yi ne na da akwai nan nan wajen gidan gwamna da nan ba ko wani fili ba inda zaka ga shanu da dima dima a ce shanun gwamna ne shanun ko ko ne ne kun manta Alhaji Ahmad baka san abin ba amma ka sani kai ko da a'a ba wai sun tafi ba da an yi ko ba a yi ba akwai shanun da da ake ta shanun shanun gidan gwamna a wata jaha da aka ce wani wani gwamna ya je ya kwashe ya kwashe ya kwashe abin nan tarakto aka ce ina suke ce iska an yi guguwa ta kwashe a wata jaha ne ai wannan ba nan ba da ta ko shi ma ka tafi ya kwashe eh to shanun fa Dari ya zara ta ko wani shanu za ta yi shanun gidan gwamnati ne. To irin abin da nake so in bada misali. Eh, milka ko? Eh, milka eh na san milka eh gaskiya. Eh, da shanun gwamnati ne ko suke wannan milka ko? Eh, eh laptop ko? Eh, to sai a yi daga can akai can can milka pol ai ne can wajen hanyar gidan gidan wannan ko? Eh, eh NDC, NDC. Eh, to saboda shanu da madara ga abun nan din yanzu duka sabaru kana to abinda muke so a gane shine kaga wannan shanu ne ai ba mutane ba ko to a matsayin abun nan abun nan his excellency ba zai yi wani ya zai taba wannan shanun nan ai shiru a gale shi ba kaga dai su shanu ne sai wani aka gaishe ne masa addanci dole a ji masa dan me zai zo ya taba shanun to balle ɗan adam wani ya tashi kawai kakkashe ya nemi ya samu makamai ya goyi bayan yan yara yan iska su haɗu su kashe wanda suka ga nama cikin dare a ce kuma a tale su abadan bai ba zai yi ba bai yi ba so saboda haka shine na aka ce wanda suke tashi su faɗa wa masu rauni ko su faɗa wa marasa galihu kuma su shuru suna gani a kyale su wannan rayuwar da suka yi saba'iya ce irin rayuwar namun daji ce to namun daji ba a bari su shigo gari a kyale su dole a sa babu waya a tare su in sun tsallako a gama da su an gada mata hissi ne ma'anawi hissi mhm naman abaji namomin daji su shigo gari in namomin daji suka shigo gari za su yi barna da inda ake tunani da inda ba su tunani duk za su yi su bata to ba a barin su ko dai a sa waya a tare su su koma dajin su ko kuma in sun tsallako a sa masu tsaro duk wanda ya tsallako ku mai ki faɗa kwala ba za bari ba تسجيل وظيفة ويتولد من هذا القسم أنواع الأذى النوع الإنساني wannan daga wannan da wannan cutar nasu saba'iyyan nan yake tashi sai a haifar da cutarwa irin ta dan adam nau'in yan adam su ma su yi nasu wal jur'atu ala dhulm wal udwan da yadda mutane za su yi karfin hali shine jur'a kuru kuru shine jur'a ka san kuru menene kuru isa menene kuru eh karmuje a to ka kai wani gari ne so da kai kai ka je ki ji daga ba yare wannan yare kai eh wanda ba basara na yace wa karmunje hausa su je na shi din ne ko eh to shi ne jura alai shi ka san karmunje ko yau ka ji eh amma ƙarfin hali in an ce jur'a ƙarfin hali ne amma ba wurin yin alheri ba mutum ya ƙarfin hali wajen yin banna shine jur'a shine aksariyan kalmar yayi ƙarfin hali wajen yin bannar da zai zai bata ya jimma mutane masu rauni ko masu abun nan kuma yazo a ce mai ga abun nan ba ba zai yi ba waz an ala zulmi ka gani wal udwan da ketare iyaka to ba za a bar mutum bai ta yin wannan ana ganin shi alqism rabi az-zunub al-bahimiyya wannan bai kai wancan ba wannan bahini na nabbobin gida ne wancan na namomin daji na su azimu ne wa hiya az-zunub allati ayashbahu al-insanu ay fi fi'liha al-baha'im shine laifuffuka da mutum yake yi wanda yayi kama da dabbobin gida su kuma yayi abun nan din su misalin sharahi kamar misalin hadama yazo misali za a ci abinci za abun nan ba yanzu kaga ra an tsallake rago wannan yanzu wani lokaci saniya idan aka hada ta cin abinci da da tumaki ai wani lokaci sai ta sare ta hana in ba isa a ba ma wata tunke in ba a kusa sai ga saniyan nan kawai ta kurma ta da kaho to kaga dole wannan lokacin ko dai a yanka ta ko kuma wani abu to shi yasa wani lokaci wasu sai su ware su zuba ma shanu nasu daban su kuma waɗannan nasu daban amma aka hada ko wajen shan ruwa haka suke masu lokacin irin kauye da za a je rafi a rika ɗebo ruwan ana zuba masu cikin wani abu suna sha to wani lokacin tunkiya ta matso ta rusha wata saniya wata kuma sai ta koshi ma sai ta yanga ta sa bakin ta kawai sai ta rika tsud kawai sai shiru tsud ta hana kowa to kaga wannan mugunta ce mu ma abun nan ne haka irin mutane na da wannan abun nan din to haka ba ka gani wannan rayuwar bahimiya dole ne mutum ya tsire sai ya rika tunani yana yana yi wasu tunani yanzu in ka kalla ko a tuki sai ka ga rayuwa bahimiya menene dalili wani yana iya yana tuki sai ya tawaya sai kaga yana yin nan sai kaga yana yin nan kuma ya yin sauri ya tare mutane da yawa a bayan shi kuma waya yake sai ka samu dama ka wuto in ka zo sai kaga waya yake sai a ke sai biye tare ku daidai ne haka in za ka yi wayar ka ko an sa police ko ba a sa police ba in za ka yi waya an kira ka ko za ka kira har ta kama dole kai sai ka nemi wuri ka tsaya ka bin mutane su kuma su gaba da tafiyar su amma tare mutane kai kuma in kai mai magana wani daga nan kuma ya ma da kuwa to kaga wannan wannan daidai ne balle yanka da shekaru in yaro ne matashi ne ya ganka ya ma wannan abin nan ina taba ga maka wata rana wannan an zo an shawo kwana kawai yana zuwa kwanan nan da mashin kawai sai yanka gaban mu kuma muka yi magana yayi mana dakuwa to da yaro ne ke tukawa sai ya zuga da gudu ya bi shi da ya ga an biyo shi ya duba ya ga mai tukin sai ya juye sai na bayan ya ta haka ya ta haka ya ta haka ya ta bada hakuri ya ce da so ne in je in kafe shi na ce a'a da da da ka kafe shi ba ya ce amma ka sa abin da ya sa babu hakuri na ce wanzan ne ya ce dan ya nabi ce tukin da kai ne tsara ba zagin ka zai yi amma ka ga daidai da shi ne in na je gaban shi na tadda shi zai fito sai in tare shi ya fito mu kwakwace shi to kaga ba daidai bane haka kowa ka bi tsari kada ka shiga hurumin kowa bahimiya ne dabbanci ne wannan mutum ya zama in ya shiga wuri ya dauka cewa shi ke da wurin hanya ta hukuma ce ba ta kowa ba ce ba wanda yake da hakkin da zai tsare ta ba wanda yake da hakkin da zai sabbaba ya sa wasu su samu matsala akai ba wanda zai burmata in gidanka yana bakin hanya an riga an yi hanya kakka burmata sai ka nemi izini kana so ka jawo famfo kana so ka jawo wani abu pipe kana so ka jawo wani abu an riga an yi hanya mai kyau ka zo ka furmata ba daidai bane sai ka je ka nemi izini wurin hukumar da ke kulawa da hanyar nan ya kama na yi gini ina so in jawo ruwa zan furma hanyar nan ku zo da ma'aikatan ku mu furma su gaya mana nawa za mu biya in mun furma a gyara amma kawai a wayi gari an yi hanya ka zo ka burmata jabbanci ne wannan kuma in kai ka burmata kai da zaka kira waɗanda za su gyara su ba masu aikin hanya bane duk gyaran da za a yi mata ba za ta yi kamar wancan nasu ba sau da aka sai daga nan wuri ya zama rami daga nan wuri ya zama kwata a zo duk wanda ya zo ya faɗa ciki da tabalbali in ya fantsama ma wasu duk laifin ka ne duk wanda ya faɗa ciki ya fantsama ma wani laifin ka ne in an zo mai mota ya faɗa ya fesa ma wani kasa ya ce Allah ya isa tana kanka sai da kai wannan ramin ba za a yi ba ba hukuma ba ɗan sanda muke bukatan su zo su gadi ma irin wannan abubuwan ba mu ne a matsayin mu na musulmai addinin musulunci ba ba kawai addini bane yana da tsarin da ya tsara ma kowa ya kiyaye hakkin kowa amma mutum zama yana rayuwa irin ta dabbobi ba ruwan shi kawai kamar irin rayuwar nan da ake ce ma survival for the fittest kawai kowa shi yayi abin da ya ga dama ya abin nan ɗinsa kawai wanda ya wani mulki ba wannan dabbanci ba ai ko abin nan ɗinka ne za ku gani malamai akwai littafin da muka yi na masalihul mursala daidai da kuma ac in za ka sa wannan ruwan sai kai controlling ne shi bai yiwuwa ka sa ac a kusa da ɗakin makwabcin da ruwanta in ya zuba zai rika malala yana jike masu wuri yanzu ma an ci gaba ma ana yi mai ramin shi da zai tabi ma ya tafi ya shi ƙasa amma ka malala masu ka malala mai wannan abu ba da izinin shi ba in yana jin haushin wannan abin nan sai kun shirya lahira to balle mota ka zo ka tare wuri da gangan ko kai fakin da gangan ka san mutum zai fita tare kuka zo wani fa sai ya gani yana ganin an yi fakin sai ya zo ya sa a baya ba tare kuka zo balle sai tare za ku fita dan ni ni na taba gaya muku nan a ABU wata rana mun je muna jarabawa wani ya zo ya gitta motar shi inda ya gitta motar ba wai ta wurin da ake shiga wurin kasan akwai wurin da ake fakin space akwai wurin shiga na shiga sai zama da fadi ko kwanaki mun ga haka anan nasin hon daga cikin nan wani da yaje ya shiga cikin ya fita da yazo shi sai ya tare kofar shigan gaba daya duk wanda zai fito ta ciki an tare shi to tare za ku fita to wancan shi ma haka yi mana wata rana muna da jaraba a karfe goma za mu gama sha biyu ina tabbatar ma sai da muka kai karfe uku a iri ta dalilin wannan ya zo ya tare wurin da za a fita da motar motocin na hadda na lecturers a ciki duk an ya tare su wallahi malam ba mu fita daga wurin nan ba sai da aka tara ka dauke motar nan daga wurin mutane suka taru gaba ɗaya tunda kowa ya taru yana so ta an bi duk ajin da kake tunanin za a ganshi ba ganshi ba ga namban mota ana bi ana namba da security namba kaza kaza kaza ya tare mutane ba gano shi ba ya tare mutane wani kuma zai zo ya zo tare mutane ya san ya tare mutane wai sai ya rubuta namban wayan shi sai ya lika jikin jikin wannan wannan wifi nan to lokacin da ka shiga aji lecturer zai baka number ka ta buga ne ana exam ko ka kwana kira ba zai ba zai dauka ba ko ka kwana kira ba za ta ma shiga ba liki kira shi zo ya gane sai ya tare mutane wannan zalunci shi ne shi bahimiya ne tabbanci ne duk sadda zaka aje motar ka a wani wuri kai tunanin wani larura shi za ta iya tasowa ba tare kuka zo ba inda tare kuka zo sai ku fito tare ya sani amma ka zo kai blocking mutum da gangan kana sane ka tare shi inda shi in bukatar shi ta taso ba zai iya tafiya ba ka tare shi kuma ai ma magana kai fushi wannan bahimiya ne karatun nan fa da wuya jama'a amma a wani hajjar da muke yi ko a kasuwa ne ko a abun nan ne wani da gangan zai zo ya fada abun hawan shi wurin wani ya tare shi larura shi ta taso dole sai dai ya fasa ko kuma ya aro sai to na zo fita da abun hawa na an tare ni sai dai ka bani aron naka ba daidai bane to ko a cikin masallaci akwai bahimanci idan ka zo yin sallah an gama sallar farilla kana so kai nafila sai ka tuna wasu ba za su yi nafila ba fita za su yi ba dole sai ka sa kuwa yi nafila ba sau da haka idan za ka yi nafilfilin ka sai ka nemi wurin da ka san baka tare kowa ba duk wanda zai fita zai fita ya wuce ba sai ka tare shi ba ba dole bane ka sashi nafila bai ga dama ba ba ce bai ce zai yi ba amma ka tare duk wanda ya zo kuma ka ne haka na magana ka ce an ce ba a bi ta gaban mai sallah ai kuma an ce kakkai sallah inda za ka hana mutane wucewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai da aka yi sallah sukan yi rige-rige zuwa ga filas ko saboda su samu inda za su samu sutura ko ba tare kowa ba shi na filfilin su ko nawa kake so kai kai abun ka ka gama baka hana kowa wucewa ba haka wajen shigowa in ka zo ka ka tsaya kofa ka nemi wurin da za ka yi nafilar ka wanda za su shigo baka tare su ba wanda za su fita baka tare su ba wannan shine kai kana tuna cewa kai dan adam ne ba dabba ba ya fito wal hirsi ala qada'i shahwati al batn wal farji ɗabi'ar dabba ɗaya daga ciki ga wancan haɗama ga kwaɗayi wajen kawai mutum ya sa gaban shi shi ba abin da ke gaban shi ban da biyan bukatar cikinsa ko al'aurarsa in mace ce ku dubi in ba dabbanci ba mace ku dubi fa mata wai mace ta fito ta zo ta tsaya akan hanya tana jiran wanda zai ɗauke ta ya je ita ba bukatan wannan ta dame ta ba shi mai bukatan ne zai zo ya dauke ta ya biya bukatar shi ta kuma ya bata kudi kuma wani da za ta zai dauke ta bata fata ba ganin shi ba bata san shi ba shi ma mahaukacin bai san ta ba bata san shi ba bai san ta ba amma ya dauke ta ya kai wani wuri mahallin shi ya aje to wannan yanzu mutum ya sa abin da ya dauko mutum baka taba hasanin shi ba ka ganshi a hanya ka dauka ka sa a mota ka kai gida ka kai wani wuri naka ma wata kila wanda naka ne boyewa ma kake ka kai wurin boyo kuma ka risa gidan daga kai sai shi kai baka san me ta dauko a jikarta ba kai baka san da wata shirya ta dama za ta zo wurin ka ba kai baka san me akai ba in ba mutum ya zama dabba ba me zai sa ya wannan tunanin sai da ya zama kaman rago sannan ya koma haka na ko alade ma ko min bari aula alade ya zama sai da ya zama alade sannan ya zama haka in ba ka babbai yiwa in mutum yana na adadi a gidan adam ba zai yiwa zai fara tunani ya ce to ya za a yi mutum ya dau wanda baka sani ba baka santa ba ita ma bata san ka ba ita ma dabba kai dabba shine bahimi sai zama sha'awar mutum kawai ita sha'awar ta ta samu kawai abin da za ta ji daɗi ta jikinta nan muka zo wata rana muna karatu nan wallahi kuna ganin wani abu sai kun yi mamaki in mata ana karatu da su in ka ji wani abu akwai ɗalibar da tace ita ɗaki ɗaya suke da wata ɗaliba amma mamanta ne ke matsa mata ba tana yin sakarci har maman sai ta rika zuwa kawai bayan lokaci ba to sai nawa kika tsara in ta baka kaɗan ta ce wallahi ban yarda ba ni na haiko ni na haiko ki ba ni na haiko ki sai ki bani kaɗan ki bani sosai ki ba ta bata da yawa ta ajin da makarantar su daya wata ba muhimmanci bane ko ita da ta zo mutum a gida yana zaune a cikin gida malam yana zaune a gida yana kallon TV kuma gidan shi ana dabdala ƴan mata ne a dan wannan ainan a dan wannan ainan a dan wannan ainan yana nan ana zanne nan wurin yana zanne shi ya kafa gilashi yana ta kallon TV ko yana karanta jarida yana yana yana yana yana WhatsApp ƴaƴan shi kuma ana ta digila da su a dau wannan a tafi da ita a dau wannan a dawo a dau wannan a tafi da ita a dau wannan a dawo ya ta ganin bakin abubuwa a cikin gidan kuma ba ruwan shi wata ma ta je ta dawo da ledoji shi tike an kai ta an gama zagaye zagayen da za a yi an so abin da za a so an dawo an aje mata ga ladan aski an biya baban nan nan yana gani bahimiya don haka wannan bahimi ba su da wata bukata sai dai su biya bukatar cikin su su biya bukatar farjin su wa min haya tawalladu zina daga nan ne yasa ba a iya maganin zina kuma ta dalilin wannan duk lokacin da mutane ya zama tunanin su bai wuce su ci ba su sha kawai ba su da tunanin addini to daga nan sai bukatar farji sai zina ta yadu daga nan sai a ita zina sai kaga kawai ana abun nan shi yasa hukuma wani lokaci sai ta baka dariya illa iyaka nan aka zo nan wajen nightclub club sai aka yi wurin maganin cutan HIV ko ba ofisin yana nan ko ya tashi ne ba sani ba amma da na an tada shi daga wurin ko to amma a nap club din kuma nan ne dandalin kuma da ake zuwa ana kallon kuma abun tunda in dare yayi nan mata ke zuwa su taru nan ake zuwa a taru har ma ba matan ba har da yan daudi akwai lokacin da aka yi fada a wannan wurin kuma ya maimaita har so biyu ni na san daya kwanaki na yi sallah a masallaci islamic learning center sai liman din ya tashi a cikin masallaci ya ƙara faɗi cewa abin nan ya maimaitu an ƙara an zo nan wurin da daddare an yi ba ta kashi tsakani yan mata karuwai da kuma maza yan daudi yan luwaɗi saboda matan sun ce wai yanzu in an taru a wurin sai a ɗau wai sun taru su goma amma kafin a ɗauki guda biyu an kwace maza takwas sun taru a wurin su goma amma ka sa dauki mata biyu mata biyu ko aka dauka amma maza an kwaci takwas to da suka ce su ba su yarda ba ai su su ne asalin karuwanci ne kawo namiji ya shiga sana'ar su shi kuma namiji ya ce shi ma an ci gaba yanzu haka shi ma sana'a abu ya bunƙasa yanzu shi ma ya zama dan laudi ya zama ya zama dan luwadi to da babu yadda za a yi suka ce yau sai sun kori mazan na wurin to kuma mace ce za ta kori namiji ko namiji ne zai kori mace sai ba ta kashi sai da yan sanda suka zo su kuma yan sanda suka kwasa suka tabu da su aka ce to kowa ya kawo abin da ya samu su buga tsiya kwashi kwashi abin da ya samu ya yi laifi ba zai bai tara a to ba shi ke ba to ka gani bahimiya ne tabbanci in dare ka bi ta wurin ka gani in ka ku ko mata ko motar ka faci sai a wurin nan in dai dare yayi a wajen wannan wurin kan ma ka daya in ba haka ba in ka tsaya za su rugo da gudu su zo ma wurin mota wani kuma ya wuce kai gani ya ce a a a ka gani ko an tsaya za a kwata ba kai kuma ruwanka da su amma da motar ka ta tsaya wurin nan da sun rugo kuma yanzu ma an ƙara kawa ta wurin ya tafiyar ta ƙaru sosai ana na an mai aiki tun da matan na club in an zo ranar weekend idan ana ana ana so a yi ta gali mace in ta shigo kudinta babu yawa na shiga kai akwai ma ranan da za a ce kyauta ne mace ta shiga wurin ita ba sai tariya ba saboda ta shiga ta yi amma fa ga irin dress code da za ta sa ga irin kayan da za su sa nan wurin ga sunan su sa shiga wurin an cire ni okay shi sunan hotel din training to Allah ya sa ya zama haka amma su masu tsayawa a wajen wurin sun daina na wala waga to in an cire wannan shi yanzu sababbin da aka yi wurin ba kana ji saurin makana gan na ojo sun ƙara yin ciki-ciki yanzu ko sun ƙara yin ciki-ciki wani irin abu abin da duk kowa shi ma din ya sani bayan da nan din yanzu an matsa daga nan in an kashe mu ji an kashe na kulon mun ji amma cikin shi yanzu duk an ƙara sababbi daga daga bayan shi yanzu daga jikin shi ma ƴaƴan shi yanzu su yayi ya haihu mun ji shi asalin wurin ya koma training center mu dauka haka amma kusa da shi duk an yi wasu kanana suna nan gefen shi yanzu can gaba kuma in ka wuce da ka wuce kafin ka kai wannan wannan wannan na gogo wane ne wane ne ɗaya na nan in ka je intercontinental na nan gaba in ka matsa can ka tafi kan raba road da ka hau tudun nan nan fa ta gani in kai gaba daga nan ka gangara gangaran nan ta raba road yaya da duk da su ba da duk babu su to kamar to kuma babu dai amma da akwai su sun ma karu ne yanzu kuma kai kana nan a Islamic Learning Center wani yazo ya ce shi yanzu ma kiran sallah ne ya dame shi saboda haka in za a kira sallah sai an kashe sai an kashe microphone daga cikin masallaci a kira saboda kiran sallan mu mu ba ma sallah da wuri wai sall- kiran sallah na damun su yana hana su ji news su ji news line ranar Lahadi ne muna karatu suna yana hana su ji news line saboda haka a kashe a rika kashe microphone a kira sallah daga cikin masallaci ka a bude waje amma sun yi fadan akan aka ai waɗannan abubuwan da unguwar sarki ba unguwar sarki bace yanzu unguwar sarki ce na ma'ana nake nufi to wannan abun da can wanzu wanda suka mutu da in suka zo su ga unguwar sarki yanzu da ta koma wannan abubuwan abun nan ne ai ba ci gaba aka samu ba to amma dai ba wani abu bane wanda zamu iya maganin sa mu dai kawai muna maganan abin nan din fahimta dai yadda mutane suke da rayuwa irin ta dabba ba su da tunanin bahini wasarika da sata sata ra- tunanin dabba ke sa mutum ya sata saboda kai shi ya sani ba ruwan shi da bakin cikin da wani zai shiga sadda ya ɗebe mai kaya ko tsintuwa kace cewa kana fatan Allah ya sa yau kai tsintuwa mutum ne kai mai tunanin dabba domin tunani kake na wani ya faɗi kai ka ɗauka kai in naka ya faɗi za ka ji daɗi to in an ce mutum ya yi tunanin ya tsinto kayan wani ma laifi ne balle a ce yau ya aje ka ɗauke ɓarawo sai da ya zama dabba a tunani sannan yake sata komin ƙanƙantar sata tunanin dabbanci ne yake da shi wa kalu amwalil yatama haka nan cin dukiyar maraya dabbanci yasa saboda baban shi ya mutu kai ya kake da tabbas ba za ka mutu ka bar marayu ba dan me za ka cinye ma wasu nasu kai naka na- ranan da kai ka mutu aka cinye na ƴaƴanka za ka ji daɗi to dabba take da wannan tunanin kawai ka tare nata ba ta damu da wani ba wal bukhlu haka nan ruwa in ka samu kai kai rayuwar dan tsako samu ka ji dangi shi dan tsako in ya samu kai dan tsako mugu ne uwar shi in ta samu wani lokaci ta za ta ce kot kot kot kot ku zo ku zo ku zo ta samu malam shi in ya rida kawai sai ya ce ew sai falla da gudu ita ba ta kira shi ga ta uwar shi kuma in ya ji shuruwa ta faso sai ji fiw ya ji iskar shuruwa sai ya tsew sai rugo shi ke kakashin mama bayan da ya samu abin shi ya gudu can to haka mutanen da ke yanzu mutane nawa ne haka ranar nan fa na ya maku sai da naji sheik sheik a sheik eh, wannan a sheik tijani guruntu rahimahullah yana magana yake cewa yanzu ka auna mutum ne zai zo malam yayi kuɗi kuɗi ga sunan bai ma san iyakarsu ba amma bai iya sai ma mahaifiyarsa zanen dubu ashirin wai zanen dubu ashirin ya yi mata yawa ka tuna ita ko na miliyan ne ba zai ta sa ɗanta a ciki ya masa fitsari ma a cikin zanen ya yi kashi a cikin zanen nan ya yi ta ɗauko shi ta nun wani lokaci ko ta aka yi ta bada zane wani lokaci ba ruwanta duk wanda ta rira kawai sai ta bada shi kawai a goya shi a lullube shi da shi ta ɗauke cikin wani zanen da kai kake ji da shi ka tar da shi lullube a ciki ya yi ya yi kulub kamar mage ya yi shiru a cikin zanen nan ba ta jin komi amma wai shi yau yanzu ya girma zanen yana ganin akwai abin da ya mata yawa akwai abin da in ya bata yayi mata yawa alaka bai kamata ba to balle baba so zaka ce kawai duk abin nan bane in an koma wani abin ba ya koma ma nashi ne sai ya gama ma ka ji labari sai ya gama to bahimiya ne rayuwar dabbancin bacci ne wasu ta wannan shi ma rowa rowa tana iya bukul rowa ta kuɗi da rowa ta jikinka wanda ba ka iya badawa a yi musulunci a yi kaza a yi waljubun da tsoro walhala da raki idan mutum ya samu alkhairi innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharr abun nan ash-sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a alhala kenan wannan ciyo mugun ciyo ne na dan adam hala'u banda jubunu jubunun nan shi ma shine ma babban masifa jubunu waɗannan duk suna daga cikin abin da ake so mu ce ne mu tsari da su jubunun nan Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal ghammi wal hazani wal ujub wal nam menene wal ajaz wal kasal wal bukhl wal jubun wannan jubun jubun tsoro in ya wuce misali shi ma bala'i ne ba su wal hala ga wannan mutum ya zama yana da wannan ciwon hala'u hala'u kusan fassara shi da kalma ɗaya wahala gare amma ɗabi'a ce mummuna ta yadda mutum idan ya samu alkhaina sanni sun na wani sun na wani kuda ka tunafi ehem ko kuma man'in wahatin wanda annabi ya fasara to shine mummuna mutum ya zama bai iya bambaro shi amma yana so shi ai mai a bashi idan alkhairi ya shari ya samu mutum yayi ta kuka yana cewa wayyo ni kaza ya same ni kaza ya same ni kaza ya same ni kaza ya same ni ba hakuri idan alkhairi ya same kuma ya shuru shi kadai ya kamata in ka gaya wa mutane damuwa sadda kai murna kuma ka gaya musu amma mugun halinsa sai zama na in matsatsi ya samai yayi ta ihu ya ce kaza kaza in alkhairi ya samai kuma ya shiru ba daidai bane hala'u kenan to rayuwar dabba ce wannan wal jaza da rashin hakuri rashin juriya abu ya faru nan da nan mutum mutuwa akai mai ko wata jarabawa ya samu ta wani matsayi ko ta wata dukiya ko asara ta dukiya ko asara ta wani matsayi ko kujera ko wani abu sai ma ya suma sai an kai shi asibiti wani ma na shi kuma kullu kurkul lokacin da aka ci zabe sadda sadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ci zabe wasu ba sai da aka kai su asibiti saboda su sun riga sun yi duk yadda za a yi sai sun canza hukuncin Allah su kuma Allah bai yadda ba ya ya riga ya zartar da abin da zai zartar da suka ji an ci zaben wani kawai da yanke jiki ya fadi sai da aka kai shi asibiti ya kwanaki asibiti ga nan da wagan bari makwanci asibiti an nuna mutum cikin wagan bari shi lafiya lokacin a waga shi kwanta ga za su yi shi ne dalili bai san ya an gama shirin da za su yi juye a juya bai yi ba to wannan garin karshen ta wanda zai kwanta asibiti Allah kaɗai zai iya kansu balle ba ta wajen kudanci su da suka ce ba yadda za a yi a yi tun daban da su kuma aka gama an gama hawa in ba mutum dai Allah ya kawo ƙarshen shi ba ina kan kujera a kwace min sai dai karshe na yazo wanda wai da zai saka kujera a kwace min ba wallahi ba zai da ba zai da bai da zai sai dai iyaka ta ta yi bai da sai izo sai na kan kujera yana gobda yana cin cin cin wade da kuje te mashi chief of the ne wala baka chief of the chief chief security of the state sannan in bari a kwace min kujera da gangan ina gani ai mun babu ya sai mutum bai yi bai wala ka wallahi wala ya bai ba haka kai ina bai kawata ya tsaya da ba wallahi bai kawata gari da wayar da kada ka yadda ba ce babu ka ta gangan to to wanda suka ta zuma to mutum ta suma ya suma akan abun nan kawai abu shi yasa mu daga cikin abin da zai hana ta hawan jini a musulunci duk abin da ya kasance jiya ne to kale shi duk abin da ya kasance gobe ne kale shi amma kaga yau to ne ku sasanta da yau jiya ta riga ta zama ta wuce duk abin da zai faru ya riga ya faru jiya baka iya dawo da shi baka iya tare shi gobe kuma baka sani ba ko zaka kai gobe kar kai faɗan abin da ma baka gani ba yau ita ce wanda ka gani to yi kokari a sasanta ya za a yi yau din nan kada ta wuce ta zama kamar jiya to shine naka haka Hassan al-Basri yace rahimahullahu ta'ala a kwanaki wurin mu uku ne daya ya riga ya wuce mama ba wannan baka da iko akan shi ya riga ya wuce duk abin da ya riga ya faru da kai jiya baka ya dawo da shi gobe baka san ko zaka kai goben ba ba taka bace ta mai rabo ce wanda ya kai goben ne yau shine nan ne za a samu suna tahowa kana karewa suna tahowa kana tsalle suna tahowa kana yin iya abin nan ɗinka in ya riga ya zo shi kenan shi ma ya zama ma ba kai mai yauri a gaba ko washu wal hala wa gairi zalika kun ga wannan wannan dukka je ka lissafa su mai irin wannan ɗabi'an wanda ya ɗabi'antu da irin wannan halin to yana rayuwa ne a cikin mutane amma da sifofin dabbobi da aiki irin na dabba ba su da kyau Allah ka tsare mu wa hadha al-qasr wa hadha al-qism aktharu dhunub al wannan shi kashin nan da aka yi magana shine mafi yawancin zunubin halittu annan ake samun mafi yawancin mutane annan wurin nan wurin suka ce wanda Allah ya tsare a wancan da wannan da wannan wannan nan an fi yawa saboda ne la'ajazihim an an an zunubil mulkiyya was sabaiyya saboda ba kowa ke iya yin wancan zunubin irin na wancan na mulkiyya wanda zai na rububiyya dan ba iya da wannan والسبعية لكم وأن ندبوا من نداجي ومن هذا القسم يدخلون ay ila sa'ir al-aqsam daga wannan kashin ne kuma sauran kasusuwa suke tasowa ay fa huwa ay yajruhum mina mina ku ce yajruhum ko fa fa huwa yajruhum ilayhi bizimam saboda haka sai kaga yana jan mutane su laifukan daga waɗannan hudun ne ake samun wasu abubuwa da za su iya tasowa sai su rika jan mutane da da ragama kawai a janan mutum ya janan a jashi nan a jashi nan a jashi nan a jashi nan da akala ya zama babu control Allah tabaraka wataala ya tsare mu to duka mai son ya ƙara samun cikakken bayani wannan sai koma dai tun cikin littafin da mun san mun karanta wannan shine unzur al-jawab al-kafi liman sa'ala an dawai shafi na ibn al-qayyim shafi na 222 zuwa 223 saboda ƙarin bayani cikakke muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka kuma Allah ya kare mu daga waɗannan abubuwa duka guda hudun nan dan sarkin sunayensa nastabi bi hada na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين